الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى وأن اللوكة من البركة rana ta talata ne ko? jiya na ce lahadi rana ta talata goma sha ɗaya ne ko? goma sha ɗaya ga watan azumi wanda majalisinmu na tafsiri na mata na safiya shi kuma shi ne majalisi na tara yau shi ne majalisinmu na tara muna nan cikin suratul ma'arij suratul ma'arij daga wannan masallaci na al'afat mun tattauna jiya matsaloli da yawa mun shiga wasu sifofi guda tara na waɗanda suka tsira daga shiga cikin mutanen banza wanda su za mu sake karantawa sai mu bayanin su a gurguje mu ƙarasa sura ɗin sannan mu shiga sabuwar sura ita ce suratu nuh insha Allah ta'ala Allah ya ce innal insana khuliqa halu'an
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون wannan sune sifofi da in kun sa in ba a manta ba game da haƙƙin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam an tunatar da shi wasu sifofi aka ce waɗannan mutane masu irin sifofin makaryata marowata masu kaza kar ya zauna da su kar ya kusance su a can cikin suratul qalam to a nan gurin shi kuma annabin Allah cikin annabawan Allah subhanahu wataala ake ƙara jan hankalinsu game da sifa ta mutane ake cewa innal insana khuliqa halu'an still dai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne still dai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana labarta masa yanayin irin mutane da ake da su dan adam an halicce shi yana da rudi ba shi da nitsuwa ya za masa husharu jazu'an in shari ya same shi ya yi taraki wai za masa hulkhairu manu'an idan alkhairi ya same shi ya hana mutane daga shi sai kansa wani har iyalansa ma ba sa mora to sai aka fara kirga mana mutane mutanen da su haka ake so kai ka zama haka Allah ce duk sifan da muka faɗa munanan sifofi ɗin nan guda uku na mutanen banza rashin nitsuwa raki yawan kaiwa ƙaran Allah da kuma rowa can bayan ma mun ambaci rowa suratul qalam to sai aka ce banda wayannan mutanen in dai kana cikin irin wannan sifofi guda tara to sifa ce ta mutanen kirki illal musallin sai masu yin sallah zama kana cikin wayanda kuke ju- jajircewa wajen yin sallah a rike sallah sosai Allah subhanahu wataala yake cewa illal musallin yaya sifan su su musallin ne nan sai ta ce sifa ta daya sifofi ne guda tara alladhina hum ala salatihim da'imuna sune wanda su akan sallar su suna dawwama babu ranar da za a ce ba za su yi sallah ba ba sa wasa da sallah suna yin ta yadda ya dace suna dawwama akan sallah ba sa wasa da ita na filfilin su da suka saba yi ba sa daga kafa akan su walladhina hum fi amwalihim haqqun ma'lum wanda kuma suna uku kenan a cikin dukiyarsu sun san akwai wani haƙƙi sananne shine zakka da kuma haƙƙin miskine da talakawa bayan sun ba da zakka ga suwa ake ba lisa'il wal mahrum wannan da muka tashi kirga mun kirga da ita bata ciki an faɗa bana kawai gunda ake ba da zakkan ne ana ba da ita ne lisa'il ga wanda talaucin ya buge shi ya rasa yadda zai dole sai ya zo ya roƙa dole sai ya faɗa wannan shine sa'il ba na nufin sa'il mai bara wanda kullun kiyame da shi sana'a ba wanda mutum ya mai da al'amarinsa sana'a yana da ƙarfi yana da iko wanda ya dace ake hana shi ma in ya zo a hana shi discouraging bara musulunci baya son kaskanci za a ga mutum gurgu ne amma hannunsa zai iya yin sana'ar da zai sa ba zai yi bara ba za a ga mutum makaho ne amma ba ka rasa wata sana'ar da zai yi ba sai ya yi bara ba musulunci baya so amma wanda bukatuwa ta kama sai ya nema to Allah ya ce lissa'il wanda ya roƙon a bashi wal maharum da ma wanda ya haramta kansa roƙon ya haramta kansa ya iya yi roƙo sai kuka gano yana cikin bukata to ku bashi Allah yake cewa alladheena yusaddiquna bi yawmiddin shi ne sifa ta hudu sune wanda suke gaskata ranar tashin alkiyama tunda muna magana mu kafirai da suke karyata kiyama ne to sai zama gaskata kiyama ne daga cikin sifa ta imani walladheena yusaddiquna bi yawmiddin sifa ta biyar walladina hum min azabi rabbihim mushfiqun sune waɗanda game da azabar ubangijinsu kullun suna cikin tashin hankali saboda qur'ani ya gaya musu akwai wuta akwai hisabi akwai kaza za su yi aikin kwarai din amma suna tsoron wannan wuta din in sun tuna wuta da bala'inta da masifarta sai ga sun ƙara aikin su na kwarai in sun tuna wuta da masifanta da bala'inta sai ga sun nisanci abin da Allah ya hana wannan sifan su ne shine Allah yake cewa alladheena yutuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un su sifan mu'mini sune suke aikata abinda aka ce su yi wajiban da aka ce su yi suna yi amma duk da haka fa qulubuhum wajilatun suna cikin tashin hankali zuciyarsu tana rawa su tuna aljanna su tuna kuma akwai wuta kuma ɗayan biyun nan dole za a baka inga akwai tashin hankali kuma gaibu ne baka sani ba in kana kai musulmi ne wa ya gaya ma an karbi musuluncinka wa ya gaya ma an karbi ayyukanka wa ya gaya maka aikin da kake wa ya gaya ma Allah ya karba to sifansu suna tuna azabar Allah kuma tana tayar musu da hankali sifa inna azabar rabbihim ghayru ma'mun domin azaba ta ubangijinka ba abun amincewa bane abace da zaka yi ta tada hankalinka ka tuna wuta ka tuna aljanna ka tuna wuta ka shi kullun kansu da zaka zakiya to sai sifa ta shida walladheena hum li furujihim hafizun sune wanda suke suke kiyaye farjin su ba sa afkawa cikin zina walladheena hum li furujihim hafizun ay walladheena walladheena hum sa'inuna li furujihim sun kare farjin su sun kare al'auran su al'auran su a inda ubangiji ya halitta musu anan ne kawai suke amfani da shi to sai aka faɗi ina ne aka halatta maka ne illa illa ala azwajihim dai idan mijinka ne ko matarka wanda an halatta maka yasa aka faɗi sharuɗan yin aure sai ka bada sadaki sannan sai an samu waliyai an daura sannan sai an samu shaidu an shaida shaidun ma ana so su zama suna da yawa saboda duk sanda aka ganka da ita a ce "Ah, ita ce aka yi auren nan wata bakwai baya ko baka da matsala in an ganka a al'adance ma a ganka da ita ka dauko ta abun hawanka ko ga kuna tafiya abun murna ne da jin daɗi amma na rashin- na rashin mutunci fa sai an buya sai an shiga lungu hankalinka a tashe wannan irin rashin mutunci ne da su da ka illa ala azwajin sai dai ga mazajensu ko matayensu amma malakat aymanuhum ko kuma wanda hannunsu ta mallaka shine baiwarka baiwarka halal ɗinka ce fa innahum ghayru malumin qur'ani yace wa'annan ba abun zargi bane in dai ka cika wannan sharuɗan babu abun zargi a ciki abun yabo ne ma abun burgewa ne har ƙara ana kaiwa gida za a kai ƙara a ce mijina yana da matsala a ce babu ci ne a ce akwai ci babu sha akwai sha ba, a- ba- babu mutunci in kun zauna hira baya mutunci ce yana mutunta ni ni kawai akwai matsala to iyaye suna gane meye matsala shine baya kusantanta yadda take bukata daga nan iyaye za su fara tada hankali za a fara tunani bari a nemi wasu ta gefensa a isar musu yadda su surikanka ai ba za su kira shi su ce baka kusantan yarmu baka kaza a'a amma za a bi hanyoyin da za a bi a sanar da shi ‘yarmun nan fa baka kusantanta idan ba shi da lafiya ne a nema masa magani haka ita ma mata in ba ta biya wa mijinta bukatu zai iya kaiwa karanta ni wallahi ba na jin daɗin wannan matar a ce me ya faru ce wallahi rashin kunya ne da ita A'a, kamar yaya rashin kunya a zauna a yi ta binciken rashin kunyan nan a gamo wallahi ba ta rashin kunya shi kuma zai iya faɗa ba to in an gano irin wannan ma zama da sai ku dau yarku ku ce ku yi ha ai hakuri a ba mu ita sati daya akwai dabarbaru da ake yi na mace a gyatta ta ta yadda za ta biya wa mijinta bukatu wannan duka shari'a ne wannan ko ba a yadda namiji ya zauna banza ba ba a yadda mace ta zauna banza ba saboda me saboda ta kare mutuncin kanta ta kare mutun- mutuncin mijinta mata ya dace mijinki ke kadai ya sani ke kaɗai zai ke ji da ke ke kaɗai ke gamsuwa da ke haka ke ma mijinki na ɗan fara da wannan bayanin ne saboda ana samun wauta ana samun rashin hankali wanda harkar kusantan iyalai na daga cikin manya-manyan manufofin zaman aure musulunci ya ba mu dama a nemi maganin da ba zai cutar ba ban ce irin jike-jiken kunnan na rashin sanin ƙa'idodinsa ba har wani ma jike-jiken ana shiga shirka akwai wani wata mata da shekara bakwai baya ta yi ta sai da magunguna na shirka wanda za a yi sa- za a sami kaza a samu naman raƙumi a saka kazar a cikin raman raƙumi Ai, afuwan ba naman raƙumi ba nonon raƙumi a ɓarar da kata da nonon raƙumi akwai kayan da ake haɗawa dadun na riƙe su sannan sai a yi shirka a ciki sai an kafircewa Allah to aljanu sai ga sun shiga jikin mace ne ko menene ne ta yadda wasu mazajen har cutar da su ake yi yana fita hayyacinsa wani ya suma saboda me saboda yanzu ba da ke yake saduwa ba da aljana yake saduwa to ke mahaukaciyar ina ne da za ki canja jikinki ki sa aljana to ban da irin wa'annan na shirka amma kawai abubuwan da na halal ne masu kyau ne masu gyara jikin mace ce kamar da namiji shi ma akwai abubuwan da suke gyara shi wannan ya wajaba ne wajibi ne wannan zaman aure ba ba ba kame-kame ba ne mutunci ne da kima to shi sa Allah ya ce illa ala azwajin ubangiji ma ya jaddada maka ya ce wancan gidan haramun ne amma ga gidanka wannan gidanka shine aka yadda ka shiga so gidanka an hana ka shiga na haram na haram din nan fa kazanta ne na haram din nan fa aikin banza ne na haram din nan fa tarkace ne karuwa zaka je gansu a layi a layi a a dare ɗaya mutum bakwai za su ɗauke ta mutum bakwai fa a dare ɗaya wannan ƙazantan shadda ya fi ta tsafta shadda ya fi ta tsafta tutun da can ƙazanta ne ke kuma naki gidan ya dace a ce ba haka za a bar shi ba to shi ne Allah ce illa ala azwajin wa ma malakat sai Allah yake cewa faman ibtaga wara zalika wanda yaje ya nemi biyan bukatansa ba ta wannan hanyar da na faɗa ba fa ulaika humul adun wannan sune wanda suka wuce gona da iri wajen saba min wanda suka kai iyaka walakanta ni ni inji inji Allah ni wannan hanya guda biyu din to anan wurin yanzu zamu fito da wani wata fa'ida kenan hanyar biyan bukata na mace ko namiji guda biyu ne mace namiji an bashi hanya biyu mace an bata hanya daya mace mijinta kadai namiji kuma matarsa da baiwarsa kenan duk wani abu da za a ce yau bukatanka ta biya in dai ba waɗannan hanyoyin ba to ka saba wa Allah haka malamai suka fada haka malamai suka fada kai wasa da al'auranka duk wannan ka saba wa Allah Allah subhanahu wataala ya ci gaba da gaya mana yake ce masa to sifa ta bakwai kenan wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un sune wayanda game da amanarsu da alƙawarin su idan ka hada amana daban alƙawari daban sai ya zama sifa guda biyu kenan zai zama guda takwas amma an ka bar su duka guda daya shine zai zama na bakwai kenan sune game da amanar su da alƙawarin su ra'un suna saka masa ido su gaba a su taba amanar mutane ba sai sun zo za su taba sai su tuna girman Allah sai su dawo sai sun zo za su karkata sai su taba girman Allah sai su dawo sifa ta takwas walladheena hum bi shahadatihim qa'imun sune wanda game da shaidar su shaida da Allah subhanahu wataala yasa suka shiga ciki wajen isar da shaidan ni zan shaida ba haka bane abu kaza haka ne abu kaza ba haka bane to duk abin da suka san za su yi shaida suna tsayawa tsayin daka su ga sun faɗi iya abin da suka san shi ya faru shaida ba a ɓoye ta shaida ana so a faɗe ta shaida na mata mata ba a yadda su je shaida ba kamar kotu gaban alƙali ko in an samu ta husuma mata ba sa shaida sai a wasu abubuwa kaɗan mata suna shaida ne kawai a harkar aihuwa a harkar jinin haila waɗannan abubuwan abin da ya shafi mata dai su ne kawai za su yi aiki za su yi ba da shaida a kai abin da ya shafi jini idan an aihu za a tambayi mace da aka aiho yaron ya yi kuka ko bai yi kuka ba saboda mace ce take garban aihuwa ce eh ya yi kuka to anan in ana neman shaida yaron zai gado ko ba zai gado mace za ta yi shaida sannan a harkar bashi mace za ta yi shaida amma in an rasa maza sannan shi ma mata biyu matsayin mace ɗaya suke fa illam yakuna rajulaini fa rajulun wa imra'atani in ba samu maza biyu ba to a samu namiji ɗaya da mata biyu saboda haka masu tsayawa kan shaida suna daga cikin mutanen kirki sai sifa na tara na ƙarshe kenan walladheena hum ala sala ala salatihim yuhafizun sune wanda suke kiyaye sallan can wajen mun ce da'imuna suna dawwame akan sallar to nan kuma aka ce bayan sun dawwama kuma yuhafizun suna kiyaye ta su yi ta akan lokaci ba sa jinkirtawa baiwar Allah jiya da ta aiko mana leta cewa mai gidanta yana yawan jinkirin zuwa sallah tana shan wahalan turo shi masallaci Allah ya taimake ki ma kina iya turo shi din ai to wannan abun gaskiya nasiha ce da ta burge ni game da wannan mata da ta turo tambayan nan da a bata shawari akai nasiha ce mai kyau sannan muna jan hankalin mata ku tsaya a kanmu sosai da sosai lokacin sallah kafin lokacin ku yi ta matsawa a yi ta matsawa lokacin sallah fa ya saura minti goma saura minti kaza saura minti kaza wannan zai sa gidanki ya kyau zai sa gidanki ya albarka mijinki fita sallansa da wuri shi zai sa 'ya'yanki suke fita sallah da wuri wallahi zaman aure cuɗe ni in cuɗe ka ne kaga matsalar matarka kama ta faɗa ta ga matsalarka ta maka fada ta ga ibadanka inda za ta ci gaba ta taimake ka tashi a tashe ka sallan asuba a tashe ka baccin azhar din nan da ake yi lokacin sallah yayi fa in ya sa alam ya ce zai tashi da alam dinsa to sai ki sai da kuma zaki biyo bayan alam alam din yana farawa sai ki zo ki ce to alam fa ya fara bugawa na san bacci zai nauyi baka ji ba alam ya buga to Allah Allah ya ce ula'ika fi jannatin mukramun wayannan su da sukin cikin aljanna wanda za a girmama su a cikinta ulaikal muttasimuna bi hadhihi sifat fi jannatin yukrimuhumullah Allah zai girmama su a cikin aljanna ai ka shiga aljanna ka an wuce Allah zai girmama ka ya kimanta ka menene Allah ya faɗa illa ibadallahi almukhlasin ulaika lahum rizqun ma'lum fawakihu wa hum mukramun za a ba su ƴaƴan itace ana girmama su fi jannatin na'im ala sururin mutaqabilin suna kan gadajensu suna kallon junansu yutafu alaihim bi ka'sin min ma'in ana bin su da kayan shaye-shaye a cikin gidan aljannanka bayda'a ladzatin lisharibin la fiha ghawlun har zuwa ƙarshe kayan gidan aljanna babu maye babu samun matsala Allah subhanahu wataala sai ya ci gaba da fada sai ya ce famalil ladina kafaru qibalaka muhti'in na'am فما للذين كفروا قبلك مهدعين فما للذين كفروا قبلك مهدعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون Allah subhanahu wataala yana a wayannan ayoyi din yana ba mu labarin su kafirai yana musanta kafirai wanda suka tace zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam yake tambaya famali kuffari quraish ya muhammad yusri'una nahwak wai me samu wayannan kafiran ne suke gaggawa zuwa wajenka suna gaggawa suna saka maka ido guruf guruf anil yamini wa anil shimali izin dama da hagu suna yin cincirindo su taho wajenka su saka maka ido wai kowa daga cikinsu yana tsammanin kuma zai shiga aljanna don suna cewa su ne ‘yan kan gaba a shiga aljanna Allah ya ce kalla alƙarya suke al'amarin ba kamar da suke faɗa ba ne za su shiga su ne za su shiga aljanna su ba sa tuna masu walakantattu ne da suke irin wannan girman kan inna khalaqnahum min nutfatin kama ya'lamun lalle mu mun halicce su daga digon mani kalla inna khalaqnahum mimma ya'lamun mun halice su daga abin da suka sani ma'ana Allah ya halice su daga digon mani walakantacce su da suke walakantattu ma har za su suna irin wannan izgilancin a gare ka Allah ce fala uqsimu bi rabbil mashariqi wal magharibi inna laqadirun ai ba ma sai na rantsi da ubangijin mai juya al'amarin gabar da yamma ba in ce musu ni mai iko ne sun san ina da iko ala an nubaddila khairan minhum in kawar da su na canja su na kawo wanda suka fi su alkhairi ai inna laqadiruna ala ihlakil mushrikin in halakar da su in zo da wasu wa ya'ti bi khalqin jadid kenan in zo da sabbin halittu wanda za su bi ni kamar Allah iya sha yuthibkum ayyuhan nas wa ya'ti bi akharin in Allah ya ga dama sai halakar da kowa sai zo da sabbin mutane wanda za su masa biyayya wa kana Allahu ala zalika qadira Allah mai iko ne akan wannan sun san Allah yana da iko wani waje Allah yake cewa wa in tatawallaw istabdil qauman ghayrakum in kuka juya kuka kibin Allah ubangiji zai kawo sabbin mutane thumma la yakunu amsalakum kuma za su zama irin ku wajen kimbin Allah su za su bi Allah sabani yadda ku kuke bin Allah wa ba da hanu bi masbuqin ba abin da ba wani mutum ɗaya da zai kubuce mana in mun tashi ba wanda zai zai kubuce mana muna da iko da wanda zai iya guduwa sai Allah aka gaya wa annabi dan a kwantar masa da hankali aka ce fadharhum ka rabu da su ya kudu wa yal'abu su ci gaba da hayaniyansu da wasan da suke yi hatta yulaqu yawmuhum alladhi yu'adun har su haɗu ranar da aka yi alƙawari ta ranar kiyama mu azabtar da su ka rabu da su Allah ya kai Allah ya kai mu ranar haka ake gawa annabi ranar kuma tana zuwa kamar yanzu ne da haka ya, ya Muhammad ka kwantar da hankalinka duk tsiyar da suke yi da isgilanci da suke maka ranar tana nan tafi kamar yanzu ce haka Allah ya faɗa zarhum ya'kulu ka rabu da su su ci gaba da ci wa yatamatta'u su ji dadin su walihimul amal buri da burace-burace zai halakar da su fa sawfa ya'lamun nan kusa za su sani yawma yakhrujuna min al-ajdasi sira'an ranan da mushrikai za su fito daga cikin kabarurrukan su in an yi busa kafo sira'an suna gaggawa zuwa gurin da za a yi hisabi gurin da za a je a kona su a wuta ranan tana nan tafe da kansa zai kai kam da kafarsa zai kai kansa gurin da za a masa hisabi haka Allah ya fada yace yawma tashaqqaqul ardu anhum sira'an gaggawa za su yi su taho gurin zalika hashrun alaina yasir Allah subhanahu wataala yake cewa ka'annahum ila nusubin yufidun ay yakhrujuna min quburihim ka'annahum yas'auna muta'ajjilin zaga suna tafiya suna gaggawa ila asnamihim allati nasabu lil ibada ka'annahum ila nusubin yufidun kamar suna kwaranya zuwa wajen gumakansu ne haka za su taho dole su zo gaban Allah subhanahu wa ta'ala yaya za su zo khashiyatan absaruhu za su zo idanunsu suna ƙasa-ƙasa suna makaskanta kansu a sunkuye saboda ba su yi tashi ba mun karanta a can baya ko? tarhaquhum zilla suna walaƙance walaƙanci ya kewaye su afa mayyam shi mukibban ala wajihi ahada amman yamshi sawiyan ala siratin mustaqim ko mun karanta ta can baya to su zasu zo suna makaskanta khashiatan absaruhum tarqahum tarhaqum dilla kaskanci da walakanci kuma ya kewaye su kowa yana gani saboda me saboda su bi Allah ba sun yi aikin sun yi mummunan aiki Allah cewa ai wallazina kasabu sayyiati lalle waɗanda suka yi mummunan aiki jaza'u sayyi'atin bimithliha gurgurtan rashin mutuncin su irin su za a saka musu ran tashin alkiyama wa tarhaquhum dhilla walakanci kuma zai kewaye su zalika yawmul ladhi kanu yu'adun sai a ce musu ai wannan ita ce ranar da aka da ake ta alkawari kuna karyatawa yanzu ga ta nan a gaban ku na'am
بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم وأنا إتت سورة نوح wasu na ce mata suratu inna arsala nuhan amma ku rike suna ɗaya muka bata suratu nuh shine galibin sunan da ake aiki a kanta suratu nuh tana da ayoyi 28 ayoyinta 28 akan mushafin da ke gabanmu ayoyinta 28 sunanta suratu nuh wannan surar yar makka ce yar makka ce duk suran daga suna magana kan azaba kan kiyama kan bujirewa annabci zaka samu duka surorin makka ne to yar makka ce babban abin da take koyarwa shine daukan izina daukan izina game da abin da ya faru da annabi nuhu da jama'arsa annabi nuhu da jama'arsa su ne farkon mushrikai da aka fara samu a duniya farkon mushrikai kafin annabi nuhu kowa yana kan fitra amma zuwan annabi nuhu aka samu wanda suka fara shirka daga nan ne aka samu shirka za a gaya mana yadda annabi nuhu ya yi da'awa za a gaya mana hanyoyin da annabi nuhu ya bi kuma kai ma mai wa'azi mai karantarwa irin wannan hanyoyin ake so ka bi kai haƙuri za a nuna mana juriya ta annabi nuhu alaihi salam za a nuna mana addu'a bayan ya gaji ya yi abin da ya yi sun walakanta shi sun ci mutuncinsa sun masa ƙazafi ya ce Allah ka yi ya Allah duka halakar da su ya ce duka halakar da su kuma ubangiji wallahi duka ya halakar da su ko ɗaya bai bari ba daga shi sai musulmi kawai aka bari za mu ga yadda ya nemi addu'a Allah ya fi wa mahaifansa da sauran mominai ya kuma yi addu'a ga kafirai Allah ya halakar da su to kisan annabin Allah Nuhu da ita da annabin Allah Musa su ne kissosin da suka fi zuwa a ƙur'ani da yawa musamman ta annabi Musa ya kuma ta annabi Nuhu kissan annabi Nuhu ta zo a surori da yawa a ƙur'ani da yawa labarin annabi Nuhu da abin da ya faru da shi farkon inda abin nan maganan annabi Nuhu aka fara yi suratul baqara gaba ɗaya ba Nuhu na baka asabin dai amma idan ka zo ali imrana aya ta 34 da 33 da 34 daga nan aka fara inna allaha astafa adama wa nuhan wa ala ibrahima wa ala imrana alal alamin zurriyatan ba'daha min ba'din wallahu samil alim Allah ya zabi annabi adam ya zabi annabi nuhu kaga annabi nuhu yana da falan cikin zababbun Allah daga nan sai kaje suratul a'raf daga aya ta 59 har aya ta 64 ayoyi biyar a jere dogaye dukkan su suna magana kan annabi nuhu ne Allah ya ce walaqad arsalna nuhan ila qaumihi hakika mun aiko annabi nuhu zuwa ga mutanansa fa qala ya qaumi ibudullaha malakum min ilahin ghairu inni akhafu alaikum azab yawmin azim yace ku ina ku bauta wa Allah ku bauta Allah subhanahu wataala ba ku da wani Allah in ba shi ba ina tsoron ku ki bauta wa Allah azaba mai girma ta same ku qala al-mala'u qala al-mala'u qala al-mala'u min qaumihi manyan gari na daga jama'arsa suka ce inna lanaraka fi dalalin mubin kai muna ganin ka bacacce ne qala ya qaumi laysa bi dalala yace ni ba bacacce bane kaga bai zage su ba bai ce komai ba shi ma yace a shi ba bacacce bane to har zuwa ƙarshe inda Allah yake cewa suka ƙaryata shi Allah ya halakar da su sannan ya tserar da annabi Musa walladina ma'ahu fil fulki da mu'minan da suke tare da shi ya tserar da su a cikin kwale-kwale ba lokaci balle mu taba kissan kwale-kwale din ku ga me ya faru a kwale-kwale din ya akai aka tara mutane ya akai aka sassaka kwale-kwale ya akai me ya faru a ciki ba duk a suratul tauba aka ƙara kawo ƙisar aka kawo labarin annabin Musa ai annabi Nuhu alam yatihim naba'ul ladina min qablihim qaumi nuhin wa adi suratu yunus wajen rabin shafi watlu alaihim naba'a nuhin iz qala liqaumihi ya qaumi in kana kabura alaikum maqami wa tadhkiri bi ayati llah fa ala allahi tawakkaltu fa ajmi'u amrakum har zuwa ƙarshe suratu hud nan kuma nan ne aka kawo mai yawa kusan fiye da shafi guda aya ta 25 wadda kar arsalna nuhan ila qaumi inni lakum nadhirun mubin alla ta'budu illa allah inni akhafu alaykum adhab yawmin alim fa qala mal ladzina kafaru min qaumi ma naraka illa basharan mislana wa ma naraka tabaka alladhina illa alladhina hum arajuna badi ar-ra'i har zuwa karshe yazo wala aqul lakum indi kaza'inullah wala wala yanfa'ukum nusi duk yana ta fada wa uhiya ila nuhin annahu la yu'mina min qablika illa man qad amana an zo kankat kenan yanzu an aiko annabi nuhu an ce kamar a ce ka daina wa'azi domin an ce yanzu iya wanda suka yi imani nan ko mutum ɗaya ba zai karu ba lan yu'mina min qaumika illa man qad aman to tunda an san ba wanda zai ƙara imani tunda an san ba wanda zai ƙara imani sai aka ce to za mu halakar da kai da ruwa ne da ruwa duk duniya za ta zama kogi Allah ga dama sai ya haka ya ce duk duniya za ta zama kogi amma je ka yi jirgin kwale-kwale ka je ka yi kwale-kwale in wannan kogin ya zo mutanenka su shiga daga an fara wannan ruwan mutanenka su shiga ruwa yana cin mutane ko kuma kwale-kwalenku tana hawa sama yana cin mutane yana hawa sama duk duwar watsun garin da ƙarfi ƙarfuna dogaye na network ɗin nan duk sai da suka ɓace duk suka ɓace zama ruwa ne kawai ba abin da kake gani sai kwale-kwalen annabi nuhu a can sama in har kana gani ɗin kenan haka aka yi wa duniyar ke sa Allah ce wasu na ilfulka ka je ka yi ku jirgin kwale-kwale an cutar da an cutar da shi sosai an ba shi wahala lokacin yana kwale-kwalen ma aka zo aka ce shi kenan ya haukace annabin Allah da yake cewa Allah ya aiko shi da ayo yanzu ya zama kafinta kai ta masa izgilanci aka zo aka yi ta kashi a ciki ya ce kuma duk wanda zai hau kwale-kwalen an zo a yi bismillah wa kalar kabu fiha bismillahi majreha wa mursaha kidinta kidin da totur da clutch shine bismillah in ka hau kai bismillah shi ma daga ya bismillah shi kenan ya ta fara tafiya in za ta tsaya fa ana yin haka sai aka ce yanzu sun shiga cikin kwale-kwale jama'an sa an sassaka kwale-kwale sun shiga sai Allah ce ya ke sama bulbulo ruwa ƙasa fito da naki sama zubo ruwa ƙasa fito da naki masifa kenan haka ubangiji ya ta zubowa ya ta zubowa Allah kuma ya ce zai halakar da kowa zai halakar da kowa wanda da nuhun rabu qala rabbi inna bini min ahli dan sai yake shiga wannan kwalkwalan dan sai yake shiga wannan kwalkwalan saboda bai bi Allah ba annabi Musa yazo na addu'a yana cewa ya ya Allah dana yana daga cikin ahali na domin Allah ya ce wa ahlaka dana yana daga cikin iyalai na ashe Allah yana yana nufin iyalansa sune wanda suka bi shi Allah ya ce innahu laysa min ahlika wannan dan ba naka bane tunda bai bi ka ba innahu amalun ghairu salih har ka roƙa ma danka wanda ba musulmi ba yanzu wannan ba ai daidai bane kai haka fala tasalni ma laysa laka bihi ilmun karka roki abin da baka sani ba mun ga yanzu ga uba ga ɗansa kuma zai shiga wuta yayi ta kiransa yace sa'awi ila jabalin yasimuni min alma ni baba ka kyale ni zan hau dogon dutse wannan ruwan da kake gani ni ba zai same ni ba in na hau dutse ku ku hau kalakalan ku baban yace ya ya kai dana la asibal la asibal yawma min amrillah ai yau babu wani abu da zai kare ka daga al'amarin Allah masifa ta wannan azaban illa sai wanda ya hau kwale-kwalen nan. Shi sa Surat Ibrahim kuma Allah ke cewa, Alam ya ce kun naba'ul ladina min qablikum qaumi nuhin wa adin wa thamud والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءت رسلهم بالبينة yana ga mana yadda suke to aka zo cikin suratul hajji wa yukadibuka faqad kadzabat qablahum qaum nuhin ya kai muhammad sallallahu alaihi wasallam in an kareta ka ai kafin kai ma an kareta mutanen mutanen annabin sun kareta shi da mutanen adawa da samudawa har zuwa karshe suratul mu'minin Allah ya ce laqad arsalna nuhan ila qaumihi fa qala ya qaumi udna balakum min ghayrihi afala tattaqun fa qamna allazina kafaru min qaumihi ma hadha illa basharun misluna har zuwa karshe kamar da muka karanta a suratul a'raf anan gurin mun samu wannan kwale-kwalen da aka yi aka ce fa auhayna ilaihi muka yi masa wahayi anisdail fulka bi a'yunina kai ye kai jirgin kwale-kwale mu za mu baka kariya fa'iza ja a amuruna idan al'amarinmu na halakar da al'umma ya zo fasluk fi hamin kullin zauje ne komai da za ka tattaro su ga cikin kwale-kwalen ya zama mata da miji ne mata da miji mata da miji mata da miji gwauro baya ciki gwauruwa ba ta ciki min kullin zauje ne komai ya zama ma'aurata wannan ayin tana nuna falalan aure kowai ina in ka zo shiga a ce ina matarka a ce gashi shiga daga rago ya zo sai a ce ina tinkiyarka ya ce ga taran bismillah daga baru ya zo ina ɗayar ce bismillah daga namiji ya zo ce ina matar bismillah haka wani ya faɗa amma dai abinda ake nufi ana nufin dangi da maza da mata ko da mazan sun fi yawa ko matan sun fi yawa haka maza da mata dabbobi maza da mata kuliyoyi maza da mata kaji maza da mata wanda ke nuna maka Allah ya halicci haka guda biyu din karka yadda in aka ce dangin maza da dangin mata abun yabo ne to in an zo ɗaiɗaikun maza da ɗaiɗaikun mata shi ma abun yabo ne karka yadda ka zauna ba aure mata ki zauna ba aure miji ka zauna ba aure wani ma ce ni na haƙura da auren nan saboda me wai saboda ta je gidan miji ta sha wahala ta ba haka aka gaya miki bin can gidan ki sha wahala in Allah yadda a gaba za ki samu sauki ba a cewa ba zan yi aure ba masu tasowa kuma inda an samu mijin kirki a dina bata lokaci ba karantarwar addini ba ne karki yadda ki ba da uzuri ai za ta yi makaranta ai sai ta gama makaranta ku yi musu auren su je su gama tare can ba yana makaranta ba eh ba ya yadda za ta yi makaranta ba eh ba ta fara ba eh a ba ta fara ba ya za a yi Allah ba da sa makaranta ba uzuri ba ne sannan da ba da uzurin shi ma wasu iyayen la yarinya ce dai karama kuma ta ana maganin shekara sha bakwai fa wai ai yarinya ce karama mu za mu bari sai ta kara a lokacin da yara yan shekara sha biyar ana musu cikin shege a layi yan shekara sha biyar kuma a hukumance ba a zo a yi fada ba a cewa kaza ba a cewa kaza amma ana cewa auren ƙasa da shekara 18 akwai matsala wannan fadan da ake yi ba kowa ake taba fa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ake so a ci mutunci saboda ya auri Aisha tana da shekara 7 ko shekara 6 Aisha an kai masa ita gidanta gidansa tana da shekara 9 tana da shekara 9 yarinya yar karama da ta je ma da yar bebi ta je ta tafi da 'yar bebinta wallahi da 'yar bebinta ta tafi a ranar da za a kai aisha an same ta suna lilo a gikin bishiya da ita da yara yasa ba abinda aisha ta sani lokacin da aka yi ta gidan aure cikin manyan abinda ta sani shine irin wasan lilon nan babban abinda ta shiga gidan aure da shi sai kuma wasa da 'yar bebinta kai ta gidan aure kuma dukkan zaman lafiyarmu na da iyayenmu duk an sani kakanninmu an sani zaman aurenmu na da yara ce yarinya shekara taran an aurar da ita shekara goma an aurar da ita da za ka je ka bincika a hankali kakarki ta biyu ki tambaya shekara nawa ka aurar da ita sai ka samu shekara sha ɗaya shekara sha biyu a wannan range ɗin ake yi saboda koyi da yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya gidan Aisha riƙe wannan kuma yana da girma yana da ƙima za ki ga kin gama aihuwanki da wuri sannan ki taho ki jero ‘yarki ta fari in ba ki sa'a ba a ce wannan yayarki ce ‘yarki ta fari tana da abin nan ɗin ƙafar girma sai a ce wannan yayarki ce ko sai ki ce ai ba amsa shi ne amsa a ga ɗanka a ga ɗanka kuna tare a ga kamar kai ne wansa ana rayuwa ta yi albarka amma malam ka ga mutum wajen shekaransa arba'in da bakwai da takwas yana dab da hamsin wa ma yanzu zai auren fari yanzu zai auren fari ka ga mutum yana shekara sittin da wani abu ka ga ɗansa na fari bai fi shekara bakwai ko shekara takwas ba in yayin tsanani a ce shekara goma zuwa da Allah mai ɗannan zai masa me zai maka wannan ɗan in jinkiri ne na wani uzuri ba na tsantsan boko ka ce boko ni ba zan yi aure da wuri ba ka yi ta binka wai a yi ta bin mutum ana roƙonsa don Allah ka ce maka ka yi aure to haka cikin suratul shu'ara haka yazo a cikin suratul ahzab haka yazo a cikin suratul sad haka yazo a cikin suratul ghafir haka suratul qamar haka kuma yazo a cikin wannan suran da take gabanmu inna arsalna nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tihim adabun alim yadda abin da ya faru a kissa annabi nuhu a gurguje mutanen sun kasance suna bauta gumaka har suka rada mata sunakai gumakan suna da suna akwai wudda akwai wud akwai suwa akwai yaguth akwai ya'uq akwai nasra kamar da zamu samu a cikin suratul nuh din shi kuma annabin Allah nuhu da yazo kawai shi yana so su bautawa Allah ne fa shine babban aikin da yazo baya roƙon su bashi wani abu ma asalukum alaihi min ajrin ajra illa ala rabbil alamin mutanen annabi nuhu suka ki amsa da'awarsa suka ci mutuncinsa suka ce inna naraka fi dalalin mubin kamar yadda muka faɗa wannan kuma shine halin dukkan wasu kafirai har ubangiji ya musa umarnin da su je su yi jirgin kwale-kwale suka ce wa ma naraka taba aka illa ladina hum arajun arajuluna badiyar ra'ayi suka ce wanda suke bin ka ba makaskanta ne mu kuma yaushe mu zo mu zauna da makaskanta kaga dama kafiri girman kai ne da shi duk wanda baya bin Allah zaka samu yana da girman kai wani waje suka ce anu'minu laka wattaba'aka al-arzalu mu yi imani da kai wanda duk makaskanta ne suke karkashin ka ya zamu yi imani da kai wani lokaci suka zo suka ce to tun da makaskanta ne karkashinka za mu yi imani amma sai ka kori dukkan muminin da suka yi imani duk sabon ka kore su annabi musa ya ce wama ana bi talil mu'minin ni ba zan kori mu'minai ba ko ina da tabbas dai da in kore su ya za a ce zan yi haka Allah subhanahu wataala ya sa yi kwale-kwale da annabi Musa annabi Nuhu ya fita daga tsammani ya sai musu mummunan addu'a rabbi la tazar alal ardi min alkafirin dayyara ya Allah roƙon da nake shi yasa ka ji tsoron addu'ar mutanen kirki mutumin kirki ka taba shi har ya daga hannu zai addu'a kanka karka bari aje wannan gurin annabi ce rabbi la tazar alal ardi min alkafirin ya Allah duk wani kafiri karka bar masa gidansa da shi da gidan da ‘yan uwansa da danginsa duka halakar da su in naka yin tazarhum in ku kabar su yi dillo ibadaka za su ci gaba da batar da bayan da masu kai imani wala yi illa fajiran kafara kuma duk wanda za su haifa kafiri za su haifa fajiri mutumin banza sau da annabi nuhu kamar yadda muka faɗa a baya ya hau kwale-kwalensa allah daga ƙarshe ya ce in kun hau wannan kwale-kwalen Allah ya ce waja'alna zurriyatahu humul baqin duk wata duk wasu mutanen duniya Allah sai da ya halakar da su sai ƴaƴan tsatson annabi Nuhu kadai mutum uku sune kadai suka saura jikokin annabin Allah Adam wannan su ukun kadai su suka saura kuma sune duniya dan duniyar gaba ɗaya aka halakar ba wani gari kaɗai ba duk duniyar aka aka halakar waje alna zurdiyatahu humul baqi malamai suka ce suwaye ne ƴaƴan annabi nuhu nan guda uku annabi nuhu yana da ƴaƴa guda hudu ne yana da kan'an wanda ya halaka an halakar da shi shine wanda ya ki yadda ya shiga kwale-kwale yana da sam za ku ji kiristoci suna yawan wannan sa sunan sam eh no no sam sunan sam kare Samuel ai Ismail ne. Sam sannan akwai Ham ɗan annabi Nuhu kenan. Akwai Yafith. Sam da Ham da Yafith. Wannan shi Sam ɗin. Sam ɗin duniya ta kasu kashe uku. Akwai ɓangaren Larabawa, akwai ɓangaren Turawa, akwai ɓangaren mu baƙage. sam shi ne baban larabawa da yankinsu tsatsonsa duk wannan larabawan su ne babansu akwai ham shine babanmu ham shine babanmu yankin bakake sudan in an ce sudan ana nufin duk bakake na yankin nan afirka sannan kuma akwai yafis shi kuma shine ake ce masa abu turk mutanen turawa da sauransu wanda su ne ta ɓangarensa ya juju da majuju za su fito duka yayin annabi duka yayin annabi nuhu ne jikokinsa ne mu har ma ana cin mutuncinmu ana cin mutuncinmu ana ce wai ba na son kawo kissa din wannan a zuriyar a zuriyar wa'annan duka aka samu zuriyar wa'annan zartahumul baqi to kar mu fada da a ciki time ana ta nuna min lokaci annabin Allah nuhu abdan shakura ne haka Allah ya kira shi nuhu kana abdan shakura suratul isra annabi nuhu ya kasance yana yin azumi sosai sai da ran idi ne baya yi kullun azumi yake annabi nuhu da yazo zai rasu an tambaye shi aka ce ya kaga duniyan nan dan ya rayu annabi ruhu ya rayu shekara 990 shekara 1050 ya rayu amma ranar da zai mutu aka tambaye shi alaihi salam ya kaga zamanka a duniyan nan sai ce kamar na shigo ta kofar can ne na fita ta kofar nan mana yanzu mutum ya shigo nan muna zaune a nan ko shigowansa da wucewansa duka minti nawa za mu bashi ai wallahi sakon 30 a sakon 30 baiwar Allah nan za ta fito daga nan ta fita yace gani nake duniyan nan ban fi sakon 30 ba na shiga ta kofar can ne na fita ta can duniya aikin banza ne aikin banza ne ranar mutuwanka ne za ka gane wannan kuskure ne domin ranar da za ka mutu duk abin da ka sani sai an nuna maka duk daman da baka yi aiki da ita ba na dukiya na lokaci na samun dama na lafiya da Allah ya baka baka yi aiki da ita ba duk sai an nuna maka kayi nadama kayi asara ka tabbatar da asaranka sannan ayyuka alkhairin da kai sai an nuna maka ribatuwan da kai saban Allah da kai kafin a dauranka duk sai an nuna maka sai ka gan shi idan ka mutu za a kai ka kabari kana cewa jama'ata jama'ata dama abu uku ne za su kai kabari da dukiyarka da 'ya'yanka da aikinka na kwarai dukiyarka za ta dawo iyalanka za su dawo aikinka na kwarai kawai shi zai saura ɗanka ɗanka na cikin kafa shi ne zai ke cewa ba a toshe can ba ku ƙara ƙasa ta can gurin wasu 'ya'yan ma baba in an tafi su za a bari a kabarin su ƙara ɗaɗɗaga kabarin suna ƙara binne babansu cikin ƙasa min ɗanka ne kana ƙara binne shi in matarka ce kana ƙara binne ta wannan walaƙantacciyar rayuwa ɗin ta Allah subhanahu wataala ya ce inna arsalna nuhan ila qaumi hakika mun aiko annabi nuhu zuwa ga mutanensa an anzir qaumaka min qabli an yatihim azabun alim wannan shine farkon suran kun ji kissan a gurguje a gurguje a gurguje domin za mu yi kissan full za ta ɗauka bana lokaci ku ga yadda aka shiga kwale-kwalen jirgin ma da ruwan ya kafe ya aka yi a ina ya sauka ya aka yi aka gane jirgin abin nan ya kafe jirgin fa da ruwan ya kafe fa a saman dutse ta bakale jirgin can saman dutse ba a gane cewa ƙasa babu ruwa ba sai da wata tsuntsuwa ta sauka ta dawo ta hau sama aka ga kafanta babu tabo babu komai aka ce to kasa ta bushe sannan sai kuma aka ce to ai ta sauka ai ta sauka kamar yadda dai malaman tarihi suka kawo halakar da mutane annabi a lokacin annabi nuhu to wannan duk ba komai sa aka halakar da su ba wannan kimbin annabin kenan a yanzu malamai da suke karantar da kai su zama su ne makiyanka su ne abin surutunka su ne wanda za su faɗa ka kiji ka yi kunnan ƙashi ka ƙi zuwa gurinsu ka tafi gurin mutanen banza ka ƙi zuwa gun malaman da za su ce maka ka gyara lahirarka ka gyara abu kaza ka gyara wannan kaza in baka gyara ba za ka cutu abu kaza zai halakar da kai abu kaza zai halakar da kai ka ƙi zama gurinsu ka tafi gurin wanda za su nuna maka hanyar halaka yara nawa muka samu an koya musu shaye-shaye yaran kirki saboda su je gun malamai ba sun tafi wajen 'ya'yan banza yara nawa muka samu an saka su a karuwanci saboda sun zabi kawayen banza sun zabi kawayen banza a lalata miki rayuwarki a fatattaka miki rayuwarki kuma irin wannan rashin mutuncin galibi ko wata ko an yi aure ko an yi aure wani wani wani wanda yake auren ki sai Allah ya bayyana masa rashin mutuncin da kika yi a layi daga nan al'amarin ki ya lalace ba yadda zai zauna da nutsuwa da ke ba zai zauna ba kina ba zauna ana fara zuwa me ya faru zan aure ta me ya faru a ce ai wane ne wane ne me ya faru ne da su sai an je har tsohon gidan miji an yi bincike ana ji akwai harkar rashin mutunci a rabuwar aurenki da mijinki da kuma an samu matsala to karki yadda group din kawaye group din marasa mutunci wannan waya din karki bari take rudanki wayanki wai kina mace wai kowa zai iya kiranki wata ma za ga da sunanta a sama da hotonta a dibi kullum wane ne status ke an gaya miki ke ke ke ke ke karamar mata ce babbar mata ce ke mace gwal ce lallaba ta ake yi gida ake mata a sata inda za a ɓoye ta ba a so ake ganinta in kin rike mutuncinki wallahi ko baki taba fitowa waje ba Allah sai ya bayyana wa mazaje akwai wata yarinyar arziki a guri kaza sai kin yi mamakin na kirkin da zai zo miki fito da kanku waje kai ta bayyana kanka shafe shafe daura gyalan da zaki ke fito da tsiraicinki ba shi zai to kina kina shiga gidan miji kowa ya san ki kowa ya san rashin mutuncinki aiki tafi gidan mijin babu wanda ya taba ganin wani fad da jikinki shine kina da mutunci Allah ubangiji ya mana jagoranci Allah ya mana taufiki gobe zamu shiga farkon sura din kuma muna fatan gobe za mu gama suran in Allah ya yarda gama wannan suran shine mun samu izu daya a cikin kwana 12 muna da sauran kwana makamancin haka kuma in Allah ya yarda zamu ƙara sauran izu daya din da izinin Allah Allah ya nuna mana Allah ya karba mana Allah ya amsa mana Allah ya mana jagoranci subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh